أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to yan uwa eh, barkanmu da sake haduwa a wannan darasi namu da muke gabatarwa mai taken wato at-ta'ammulat fil ayatil qur'aniyya ko kuma wato ad-durusul mustafada min al-ayatil qur'aniyya ko kuma wato al-istinbatat min khilali al-ayatil qur'aniyya na'am
mun gabatar da karatuttuka daban-daban a ƙarƙashin wannan maudu'i kuma eh, yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu taɓo wato suratu Ibrahim ina fata ana fahimta ta to kafin mu shiga tun da farkon sura ne akwai bayanai da ake gabatarwa za ku ga galibin malaman tafsiri za su gabatar da bayanai ko masu yawa ko matsakaita ko takaitattu kafin a shiga bayani kan sura ina fata ana fahimta ta to eh, eh, suratu ibrahim kamar da muka sani makkiya ce ta sabka a makka ko ba haka ba wanda kuma za ku ga malamai a cikin littafai na ulumul qur'an suna bayani kan almakki wal madani sai ka samu al'aƙalla dai ka samu littafin wato almakki wal madani da aka yi dirasa wato naqdiya na wato abdulrazzaq hussein wanda masters ce da aka rubuta a jami'a ta madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma aka yi naqadi aka bi sanadin su da inganta su ko rashin sanin inganta su tunda ba ko ne makki da madani bane na aya ko na sura ya tabbata haka ne wannan kenan sai mutum ya hada kuma da littafin Dr. Abdallah Al-Falih an gane ko wanda shi kuma ya ɗauko ne eh, shi wancan Abdulrazzaq ya ɗauka daga Fatiha zuwa suratul Isra'i karshen Isra'i shi ko can sai ɗauka daga Kafi zuwa Nasi kaga in ka hada su guda biyu lafiya launi kuma shi na Abdallah Al-Falih bai da matsala saboda ya bi jerin surori ne da ayoyi shi kuma na Abdulrazzaq Hussein sai ka bibi shi bibiye shi saboda shi matsayin risala ce rubuta ba littafi ba sabanin wancan da rubuta littafi kenan kowace sura da aya sai ka yi kokari ka bi shi ɗaya bayan ɗaya shi wancan na Abdulrazak kana amfani da pencil ko crayon kana rubuta a safha kaza a aya a- a safha kaza a a wuri kaza ya kawo bayani kenan kaga in ka zo kai tsaye sai ka ga wannan bayanin cikin littafin ka da kake tafsiri sai ka koma ka ɗauko mun gane wannan wannan yana da kyau to galibin suwarul makkiya suna bayani ne kan galibin abin da suka fi bayani akan shi akan tauhidi an gane ko da da'awar annabawa kan tauhidi galibi shi ne abin da surori makkiya suke karantarwa da raddi kuma akan wato mushrikan makka eh, da- da irin yadda wato kafirai suka tattauna da annabawa kuma aka yi musu raddi mushrikai kenan da kafirai to wannan shi dai ne suwarul makkiya to muna iya takaita bayani kan wannan kenan mutum na iya samun littafi ko wannan littafin da ni faɗa ko ma mutum ya samu littafi in yana so littafi ɗaya biyu uku ko ɗari ma to sai ka buɗe almakki wal madani kenan kaga nan kana iya ka kawo daidai wannan babin sai ka samu bayanin littafi ɗari amma idan littattafai sun kai ittifaki akan wannan sura makiya ce ka huta idan aka yi ittifaki madaniya ce ka huta idan aka yi sabani wasu sun ce makiya ce wasu sun ce madaniya ce to waɗanda sun ka ce makiya sai ka maida su gefe wanda sun ka ce madaniya sai ka maida su gefe ina fata ana fahimta ta sai ka ga eh, yadda za ka yi ina fata ana fahimta ta wani ra'ayi ne fi karfi daga cikin ra'ayukan kuma yayin dalilanka akan haka mun gane wannan shi yasa za ka ga wani wanda ya gane baya ɗaukar littafi idan bahasi ne zai yi zai ɗauki mas'ala ne sai ya duba kan babi kenan yanzu misali al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti mabahith fi ulumil qur'an na manna khalil qattan da manahilul irfan na imam zarqani da eh, abin nan at-tahrir fi ulumil qur'an na ustad dr musa'id at-tayyar almuhimmu sai ka samu dillin tafai in littafi dari gare kana ulumul qur'an ka diba babin makki wal madani in sun kawo kan wannan sura makkiya ce kace makkiya ce in sun ce madaniya ce madaniya ce in an yi sabani kuma ka faɗi kowa ga yadda ya kawo a shafi na kaza a taba'a ta kaza kaga daga nan karatu ya haɗu mun gane wannan da kyau Allah ya taimake mu kuma wannan ba ya tsaya akan makki wal madani ba duk mas'ala ta ilimi kana yi mata haka sai ka koma a babin da aka yi bayani kanta ko littafi nawa ne kawai sai ka je ka iske bayanin amma in ka ce za ka karanta littafin to in mujalladi goma ne yaushe ka karanta mujalladi tara haka kai ga mas'ala din in tana mujalladi ne goma a'a di ba cikin fihras eh mi suka ce kuma wannan ba wai ayoyi ba ko ma mas'aloli na fiqihu haka ne ake tattauna kansu ko mas'aloli na hadisi idan malamai sun yi ittifaki wannan hadisin ya inganta ka huta idan malamai sun yi sabani wai sun yi ittifakin hadisi ne da ifi ka huta to ya aka yi sabani shin su waye suka ce ya inganta a cikin littafi kaza a babi na kaza su waye suka ce bai inganta ba a cikin littafi kaza littafi kaza a babi na abin ga shafi na kaza a taba ta kaza to sai ka rinja da ra'ayin da ka ga yafi to wannan shine usulubin da ya kamata ɗalibin ilimi ya dauka ko a matsaloli na tafsiri ko a hadisi an gane ko ko fiqihu ko usulul fiqhi ko alqawaidul fiqhiyya ko a cikin hadisi ko kuma a cikin lugar larabci tunda akwai sabani tsakanin malaman larabci mun gane wannan da kyau Allah ya taimake mu to bayan bismillahir rahmanir rahim sai alif lam ra suratu ibrahim tana ɗaya daga cikin surun da suka bude da waɗannan haruffa na alif lam ra ko ba haka ba to kafin mu shiga cikin bayani kan waɗannan haruffa tunda muna buƙatar mu yi bayani akan su ta fuskar tafsiri da kuma wato i'rabi duk da yake a wajen tajwidi ba sai mun tsawaita bayani kansu ba amma dai tana mu dan tabo bayani kai za mu zo cikin littafin Imam Suyuti da yayi wanda ya sama suna Marasidul Matali' Marasid da Sadunni an gane ko daga rasada ne kenan kamar yayi dakon abu ma'ana dakon farkon sura don hudin hikimomin da ke cikin ta Marasidul Matali' Imam Suyuti ya rubuta wannan littafi mujalladi ɗaya ne duk da yake yana da wahalar samu ɗalibin ilimi zai bincike ya same shi da izinin Allah yana da saukin samu me ya alaka farkon sura da ƙarshen sura ko munasaba dacewa tsakanin farkon sura da ƙarshen sura saboda a bayyana balaga ta alkur'ani tunda an ce tilka ayatul kitabil hakim to in muka duba farkon sura ya buɗe ne da zancen alkur'ani dan ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur ko ba karan bane kuma karshen sura an kare da zancen alqur'ani hadha balaghun lin-nasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid waliyadhakkaru ulul albab hadha wannan alqur'ani na fata na fahimta ta kuma wani lokaci an yi ishara zuwa ga alqur'ani yana kusa wani lokaci an yi ishara ga alqur'ani yana nesa kaga Allah ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina kaga zalika ai nesa ne wasu kace a da zalika da hadha inga qur'ani duk dai ne ma'ana duk abu guda ake nufi hadha alqur'ani ake nufi wasu kace a in an ce zalika inda an kai ishara zuwa ga ba'id saboda alqur'ani ne sai yake duk halittun duniya ba za su iya kawo idan alqur'ani ba in an ka ce haza kuma ana nufin kusa da su yake suna iya wa'astuwa da shi suna iya karanta shi suna iya harrace shi da izinin Allah ban san ko mun fahimta ba inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthara alladhi hum fihi yakhtalifun hadha yace nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi lamina alghafilin inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam mun gane wannan da kyau to wannan na farko kenan na biyu kuma menene alakar wannan sura da sura da ta gabata nan ma kaga imamu suyuti ya yi littafi a cikin wannan sunan shi tanasu quddurar fi tanasubi as-suwar alaka sura da wadda ta gabata don tilka ayatul kitabil hakim shi ibnu ashur mai littafin at-tahrir wa tanwir in ka diba cikin muqaddima bai yarda ba da akwai munasaba tsakanin sururi an gane ko amma yarda akwai munasaba tsakanin ayoyi da jumloli na alqur'ani amma zance mafi inganci akwai munasaba tsakanin mi tsakanin surori kansu tunda an ce tilka ayatul kitabil hakim alkitab ya shafi ayoyi ya shafi jumloli ya shafi wato kalimomi kuma ya shafi surori eh ba a cewa su surorin ba su da munasaba to kenan ima a sheikh muhammad tahir ibn ashur bai yarda akwai munasaba tsakanin suwar ba amma zance mafi inganci shi hujja shi kowace sura tana dauke da nata tana dauke da nata maudu'i tana dauke da nata maqasid kenan bai dace a ce abin nan ba amma in muka duba ai akwai almunasaba tsakanin almaqasid ko ba haka ba sannan akwai alaka tsakanin almawdu'at ko almunasaba bainal mawdu'at almunasaba bainal maqasid duka ana iya samu ina fata ana fahimta kenan don haka akwai munasaba tsakanin al'ayat akwai tsakanin munasaba tsakanin aljumal akwai munasaba tsakanin alkalimat an gane ko tunda ilmun nahwu yana kula da i'rabi sannan akwai munasaba tsakanin as-suwar akwai munasaba tsakanin bidayatu suwar wa nihayatiha akwai munasaba tsakanin al-mawdu'atul qur'aniyya ina fata ana fahimta ta wallahu ta'ala a'lam to da an kenan cikin tanasukh durra wa tanasubi suwar imamu suyuti da ya kawo sai ya kawo cewa suratu ibrahim kuma ba ma cikin at-tahrir tanwir kadai ba cikin mushaf na daru sahaba na tanasukul wa tanasubul tanasukh wa tanasubul ayat ko tanasub wa tanasukul ayat suka nuna cewa suratu ibrahim ta bude da zancen alqur'ani kitabun anzalnahu ilayka ko ba ka dan bane to dama suratul ra'd ta kare da wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmul kitab an nuna kafa billahi shahidan bayni wa bainakum kina Allah ya sai zamanto mai shaida tsakanina da ku wa man indahu ilmul kitab da wanda ilmin littafi yake wajensa wasu ka ce Allah ake nufi wasu suka ce a'a wa man indahu ilmul kitab ahlul kitab ake nufi duk da yake man an kace an gane ko amma wannan babu matsala man tana idza qawlil jama'a ina fata an fahimce ni wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin bai ce wa ma huwa bimu'min ba to almuhimmu dai tunda an yi shaida akan alqur'ani daga wajen Allah yake ina fata ana fahimta ta wato Allah yana shaida daga wajen shi yake kenan da balaga alkur'ani da fasaha shi da ma'anonin shi duk daga wajen suka zo daga wajen Allah to kenan yanzu an kare shaida kan alkur'ani kuma sai aka to ana bayani kan alkur'ani wannan munasaba ce ba sani ko mun fahimta ba imamu suyuti har yanzu a cikin tanasu quddurar yake cewa wani wajhu ya bayyana gare shi na munasaba shine cewa an yi ijmali an yi tafsili dama yana daga cikin abin da ya gina littafinsa akan shi kowace sura galibi tana fassala tana rarrabe bayani dalla-dalla daki-daki kwatta-kwatta an gane ko kan abin da wata sura gabata a cikinta ina fatan kuna fahimta ta suratul fatiha ta zo da tauhidi dukkan surorin alkur'ani bayanin tauhidi ne za su yi duk abin da annabi kuma yana da alaka da tauhidi ban sani ko muna fahimta ba to madalla eh kenan yanzu suratul ra'd ita ce gaban suratul ibrahim ya ce to akwai abubuwa guda hudu da aka yi ijimali walaƙad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhadhtuhum fa kayfa kana iqab walaƙad istuhzi'a bi rusulin min qablika an yi izgili da manzannin da suka gabace ka ko ba haka nan bane to kaga rusul kinna an kasu mi mujmal alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud an fassala sannan walaƙad istuhzi'a an yi ijmalin istihza'i da kuma sifar wanda ya yi istihza'i an gane ko wato al-mustahzi wa kayfiyatul istihza an yi ijmalin su to kaga faraddu aydiyahum fi afwahihim qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una wannan duk izgili da aka yi ma annabawa to kaga an yi kuma waye musu shi kafirai suka yi shi ina fata ana fahimta kina kaga an fassala sifofinsu da kuma ayyukansu sannan kuma da ya ce walƙar istuhzi a birusulun min ƙablika fa amlaitu lillazi na kafaru sun ma akhaftuhum sannan sai ni kama su kamun nan shi ma an kashi haka mutlaq ko mujmal ba a ƙayyade shi ba to amma in ka diba Allah ya faɗi wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wa qad makaru makrahum wa 'inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu al-jibal ko ba kan bani wala tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء Allah ya faɗi yadda zai kama su a duniya da kuma lahira. Ko ba haka ba? To da haka malamai ba kwana suke ba bacci suke yi ba. Allah ya taimake mu. To yanzu sai mu zo amin wa iyakum. Alif lam ra. Za mu yi bayani kan waɗannan haruffa ta fuska guda uku. bari mu fara da huska ta farko ta tajwidi tunda ita ce akwai matsala an gane ko in ce ita akwai matsala ba ina nufin sauran babu matsala ba a dukkan su ana samun matsala eh amma dai wajen tajwidin na akwai matsala shine malamai suna karkasa haruffa ana kiransu alhuruful muqatta'a muqatta'a kamar waɗanda an yayyanka su ma na karatun su rarrabe yake waɗannan huruful muqatta'a malaman tajwidi suna kasa su gida uku an gane ko akwai wanda ake ja ɗaya shine alif ko shi ba a jan shi ma kwata-kwata mu ce karanta shi ake na biyu akwai waɗanda ake ja biyu su ake kira hayyun tahurun hayyun kenan da ha'un da ya'un da ta'un da hababba ha'un da ra'un waɗanga biyu biyu ake jin su sai waɗanda ake ja shida shine sanaqussu ilmaka ko ko kam asal naqas waɗanga kam asal naqas su ne sanaqussu ilmaka idan ka zo sura kawai sai ka duba wanda babin daya sai ka sashi daya kamar alif wanda ababin biyu ka sashi biyu wanda ababin shidda sai ka sashi shidda mun gane wannan da kyau zan ba da misali misali suratul kahfi suratu maryam kaf ha ya ayin sad sai mu dauko kafun cikin wani layi yake shina cikin layin masu shidda sana qussu ilma ka ka ka ka kenan za a sha shidda sai ka samu shidda ha yana layin nawa yana layin masu biyu hayyun tahurun tahuhuhu haya ya tana cikin layin masu biyu hayyun ya'un in gane ko ai kaf haya ain ain sanaqussu ilmaka il il il tana layin shidda ain sad sad kuma sanaqussu su su su su tana layin masu shidda ko kam asal na qas qas qas qas sadin kenan to shikenan sai ka hada su kaga magana ta kare sai dai kai hattara kaf ha ya ain ain kinnan karshen ta nunun ce to nunus sakina in bayan ta sadin yazo akwai ikhfa'i an gane ko kuma duk inda ya zo irin hakan ga harafin da ke karewa da nunu sai ka dibi harafin da ya zo bayan shi sai ka yi ikhfa'i in ikhfa'i in idgami ne kuma sai ka yi idgami kamar alif lam mim mimu mimu sakina ta hado da mimun kaga nan akwai idgham mutamafilai to kaga wannan shine misali kenan sai ka ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد kun gane da kyau ko to da haka ga ka'ida ce a rike ta da kyau amin wa iyaku abu na biyu sai mu zo zuwa ga abin da ya shafi wato eh, i'rabi i'rabi waɗansu malamai sun tafi cewa duk inda kaga waɗanga haruffa suna matsayin mubtada kenan abin da zai zo bayan su shine a matsayin mi khabar kenan in ce alif lam mim shine mubtada zalika shine khabar an gane ko wasu malamai suka ce a tun da ba su da ma'ana a zance mafi inganci to da haka ba su zama matsayin mubtada domin mubtada abu ne wanda yana da ma'ana ina fata mace ni kenan sai dai a dauke su ba a i'rabin su wannan sabani ne malamai a game da i'rabin su kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-saminul halabi ko kadiba cikin al-bahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi ko ka duba cikin aljadwal fi i'rabil qur'anil karim na abdurrahim safi ma abdurrahim na ganin mahmud safi ko ka diba cikin littafin i'rabul qur'anil karim wa bayanuhu na muhiddin darwish an gane wannan da kyau sai abu na uku shine wajen tafsiri wasu daga cikin malaman tafsiri in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir cikin suratul baqara ya kama ganganu kan waɗannan harufa game da tafsiri magana 21 maganganu ɗaya bayan ɗaya 21 na fata na fahimta to amma dai in muka duba galibin malamai suna cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik Allah shi yasa abin da ke rufi saboda babu nassi ingantacce kamar da Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa babu nassi ingantacce da yace ma'anarsu kaza daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko na'am
sai dai abinda za a ɗauka an gane ko shine ishara ce zuwa ga mu'jiza ta alkur'ani wasu na can sunayen mala'iku ne Allah alif tana nufin Allahu lamun tana nufin kaza ra'un tana nufin rahman ko mimun tana nufin mannan da abin da ya kamata haka wasu ce sunan mala'iku ne wasu ce sunayen alkur'ani ne duk dai maganganu da babu dalili tabbatacce akan haka mun gane wannan to sai magana ta gaba wasu kuma sai sun ka haɗa waɗannan haruffa kun san da lissafi na haruffa akwai abajada an gane ko akwai tsari na gharb eh, eh, wato alhisabul gharbi akwai alhisab wato asharqi sun bambanta su can zuwa ƙarshe da haruffan kuma yanzu kamar cikin rabon gado za ku ga ana amfani da su ina fata an fahimci ni yawwa ya'un tana nufin goma kafin tana nufin ɗari ina fata ana fahimta ta lissafi ne in kun ga riba malaman eh, rabon gado ilmul fara'id waɗanda ba sa aiki da nambobi suna aiki da shi ko ilmul qira'at ma imamu shatibi yayi amfani da su yace ja'altu abajadin ala kulli qari'in dalilan ala al-manzumi awwala awwala wa min ba'di dhikri al-harfa usmi rijalahu mata tanqadi atika bil wawi faysala siwa ahrufi la ribatun fi ittisaliha wa bil lafzi astaghni anil qaidi injala Allahu akbar mun gane wannan da kyau sannan ya ci gaba wajen tafsilin su to almuhimmu dai a cikin ilmul qira'at ma an yi amfani da su haka ibnu eh, al-jazri cikin ad-durr al-mudi'a cikin qira'at al-thalatha da sun ka cika waɗancan kuma cikin tayyil tayyibatun nashr yayi amfani da su mun gane wannan to sai suka ce wasu sai suka haɗa waɗannan haruffan kamar yadda aka hisabin su cikin ilmul fara'id sai suka ce to ai sun gano lokacin da za a kiyama kina in ka hada da na alif lamin na bakara da alif lamin na ali imran da kaza kaza duka in ka hada su kai lissafi za ka ga lokacin da kiyama ta- za ta tsayu to kaga wannan shaci fadi ne don Allah ya ce qul inna ma ilmuha inda rabbi inna ma lil hasr ta sha makance sanin ta sai a wajen Allah sannan kuma yace la yujalliha li waqtiha illa hu yace kuma thaqulat fis samawati wal ard Allahu akbar to wani na iya ko a ce hadisi ya tabbata ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kiyama ba za ta tsayo ba illa mi yawmul jumu'a ya ce to kai kajiya qur'ani kina hadisi ya karanta qur'ani a watsar da hadisi ya ce a'a da ya ce jumu'a ya faɗi wace jumu'a ce ta wace shekara ce bai faɗa ba an gane ko ibnu kathir ya kawo ya ce daga cikin abin da ke nuna wani hadisi ba gaskiya bane da an ka ce jasadun nabi sallallahu alaihi wasallam la tu'lafu alfu sana ba ta shekara dubu shine tu'lafu ma'ana ba zai shekara dubu ba cikin kasa ba a yi kiyama ba to yanzu ga shekara dubu sun wuce tunda a zamanin cewa ba su kai shekara dubu kaga wannan yana nuna cewa ba gaskiya bane ta fuskar ma ma'ana mun gane wannan da kyau to da haka sai a yi hattara to sai malamai sun kace su waɗannan haruffa kamar da Sheikh Al-Allama Muhammad Sa- bin Salih Al-Uthaymeen yake cewa laysa laha ma'nan walakin laha maghzan ba su da ma'ana amma suna da manufa shine maghza da zayun ne kar- abin da zayun da alif karshe suna da manufa akwai manufofi mun gane ko yawwa to menene manufar su shine sun ka ce galibi duk inda kaga an kawo su cikin alkur'ani suna nuna ijazi na alkur'ani ma'ana ya ku larabawa da kuka ce alkur'ani ba daga wajen Allah yake ba to haruffan da kuke hada kuna magana da su da su ne alkur'ani ya sabka ku hada su ku irin alkur'ani shi yasa da yace alif lam mim sace zalikal kitabu la raiba fihi kaga isharar ce zuwa qur'ani alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sace nazzala alaykal kitaba da yazo a cikin suratu al-a'raf sace alif lam mim sad sace kitabun unzila ilayka da yazo cikin suratu yunus sace alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim da ya zo cikin suratu hud sai ce alif lam ra ko ba haka nan bane kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir da ya zo a cikin suratu yusuf sai ce alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamin alghafilin da dai sauran surori sai malamai suka ce sura uku ko hudu hudu abba ambaci alqur'ani ba bayan su wasu suka ce uku suka ce hudu sura ta farko ita ce suratu alqalam nun wal qalami wa ma yasturun ko ba haka ba to sannan kuma wasu sai suka ce a'a an ambaci alkur'ani ita ma farkonta don da an ka ce wal qalami wa ma yasturuna ko da mun ce alkur'ani ko ko masu yin rubutu cikin masu yin rubutu dai a kai akwai alkur'ani ciki da haka Allah ya rantse da masu rubuta alkur'ani kenan akwai tancan alkur'ani sannan kuma karshen ta wa ma huwa illa zikrul lil alamin farko da karshe an gane ko wasu ka tafi cewa a'a to wa ma yasturuna dai ba a faɗi alkur'ani karara ba kenan sai zan sura hudu kenan sai ya zamanto da suratu al suratu maryam bayan an ce kaf ha ya ayin sad sai aka ce zikru rahmati rabbika abdahu zakariya sura ta biyu suratu al-ankabut alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun sura ta uku suratu rum alif lam mim ghulibatir rum kenan yanzu ko mu ce uku ko mu ce nawa hudu to sai malamai suka yi bayani suka ce to waɗanda surorin ko mun ce uku ko hudu ƙarshen su ai an yi zancen alqur'ani na fata na fahimta ta suratu maryam an ka ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin qur'ani kenan sannan kuma suratu wato al-ankabut awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim ko ba haka nan bane suratu ar-rum aka ce aka ce ولقد ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون سورة القلم أنك وما هو إلا ذكر للعالمين كنا أنفق القرآن كرشي to bayan haka sai an kace to me yasa su waɗannan surorin guda uku su ba ambaci alqur'ani ba me hikimar tunda mun hidda suratul qalam sai suka ce dama zamani zamani ko ko mu ce lokaci guda uku ne akwai madi akwai hadir akwai mustaqbal ko ba haka ba in kuma wajen na hauna akwai fi'ili madi da mudari'i da amri an gane ko sai suka ce to wato dukkan su suna bayyana waɗannan lokuta ne zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya zakariya ya wuce ko bai wuce ba qur'ani ya bada labarin gaibi al-madi sannan a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun nan qur'ani ya bada ijazi na hadir abin da ake ciki don kowace al'umma tana tare da jarabawa ba wanda isa ya kubce mu jarabawa sai kuma ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna ya bada labarin abin da zai zo gaba wato mustaqbal ban sani ko mun fahimta ba an gane ko ko kuma suka ce a'a shi ghulibatir rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna shine mudari'i halin da ake ciki dan saboda a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rai a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun to wannan kuma ya bada labarin abin da zai zo gaba cewa za a jarraba mutane ban sani ko mun fahimta ba kenan sai zaman to zuwa gaba za a jarrabi mutane su shirya don kowa bai san jarraba da za ta zo gaba ba mun ji wannan to wannan a gurguje na yi bayani kan alhuruf almuqatta'a sai Allah ce to kitabun anzalnahu ilayka kitabun littafi ne an kira shi kitabun littafi saboda wato wato za a rubuta shi kenan kuma za a hada shi wuri ɗaya shi yasa wanda suke cewa hada alqur'ani bid'a ne Allah ya kira shi kitab kenan don sahabbai sun hada shi ba matsala bane dan manzo Allah sallallahu ya bar shi ba a hada shi ba shina matsayin ba hade ba takardu ne daga bayan an kada sun ka zammi littafi to ina bid'a take nan abu na biyu kuma a'a su sahabban da wanda suka hada shi zamanin khulafa'ur rashidin kuma yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin to kitabun sai kashi na kira litta'zim da annuwa ba karamin littafi bane don ba ko cikin littafin Allah babu irin alqur'ani sai Allah ce anzalnahu ilaika anzalna mun ka saukar da shi annunu litta'zim bai ce anzaltuhu ba don ba ana nufin akwai alloli daban-daban ba a'a annunu litta'zim anzalnahu musu Allah mun ka saukar da shi ka gane ko wannan ya nuna Allah ya saukar kuma anzalnahu ya nuna Allah ya saukar da Qur'ani tunda saukarwa daban saukar da Qur'ani daban an gane ko Allah ya saukar da littafai waɗanda ba alqur'ani ba to kina anzalna ba shi ke nuna an saukar da alqur'ani ba amma anzalnahu ya nuna Allah ne ya saukar da alqur'ani sace kuma ilaika nan kuma ya tabbatar da manzanci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai muka sauka ma da alqur'ani to wani wuri kuma sai qur'ani ce an sauka mun littafi laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun to mu aka sauka ma ko manzo a shi aka saukar ba mu ka samu ta hanyar manzo mun gane wannan da kyau shi yasa wani bi an kace Allah ya wahayi zuwa ga mutane ana nufin a annabin su aka ce ya gaya musu ban sani ko mun fahimta ba yawwa in ba wahayi ne na ilhama ba fantabihu kitaban anzalnahu ilayka litukhrija nasa don ka fitar da mutane min adh-dhulumati daga duffai na kafirci da sakon Allah ila nur zuwa ga haske na imani mun ji wannan da kyau to yanzu ya zamu yi nan akwai maganganu daban-daban daga ciki daga ciki litukhrijan nasa dan ka fitar da mutane wagga sunanta allamu litta'lil dalilin da yasa akai abu wanda in ka samu wanga kan riki sai ka tar da mudu'i dubu ɗari duk abin da an kai sai ka tambayi me yasa aka yi shi duk abin da ba a yi ba sai ka tambayi me yasa ba a yi shi ba kaga mudu'i ya kare komai nan an ka kawo duniya yana daga cikin abin da ke ba mutum damar ya samu mudu'ai masu yawa ko wani lokacin ka findo nassi wani lokacin ka yi istinbati daga nassi to anan sai mu ce intabihu akwai at-ta'lilul musarrah bi akwai at-ta'lil wato ta'lilun ghairu musarrahin bihi akwai ta'lilun da ba a faɗe shi ba amma mustanbat ne za a yi istiqaqin shi mun gane wannan to bari mu fara da musarrah shi da mun kafi ganewa wanda ya fito baro baro karara in ji malam bahaushe Allah ya saukar da alkur'ani don a fitar da mutane daga cikin dubbai na shirka da zalunci da kafirci zuwa ga haske na imani da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mun gane wannan? Ɗai kenan. Allah ce ya saukar da alkur'ani don a karanta shi. Wa ƙur'anan faraƙanahu litaqra'ahu 'ala nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. haka dai kuma haka ba sannan kuma yace kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihim alladhi awhayna ilaik mun gane wannan yace ya saukar da qur'ani don a bayyana shi an gane ko kuma don a yi tunani a zarfafa tunani Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce ya shafi a bayyana lafuzzan alqur'ani kuma a bayyana ma'anonin shi manzo ya bayyana wannan gashi ya karanta shi ga ilmul qira'at kuma gashi ya bayyana ma'anonin shi cikin hadisai kuma yayi shi a aikace ina fata an fahimce ni tunda akwai sunna qauliyya akwai fi'liyya akwai taqririyya an gane ko wala allahum yatafakkaruna kuma don ayi tunani ya sabkar da qur'ani don ayi wa'azi fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun ya sabkar da alqur'ani an gane ko dan saboda ayi bushara da shi ayi gargadi ina fata an fahimce ni alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana sannan ce ya sabkar da alqur'ani ba dan a wahala ba taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha da ayu azidishi yace ya sabkar da alqur'ani dan ayi tadabburin ayoyinsa an gane ko sannan kuma masu hankali su wa'astu kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab yace ya sabkar da alqur'ani ba dan saboda a samu kunci ba a'a dan saboda wato ai gargadi da shi kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin yace ya sabkar da alqur'ani don a tabbatar da tauhidi kuma a isar da sakon Allah kuma su hankali su wa'astu hadha balagun linnasi wali yunzaru bihi wali ya'lamu annama huwa ilahun wahid wali yadhakkara ulul albab yace ya sabkar da alqur'ani dan ai hukunci da shi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takul lil kha'inina khasima ina fata ana fahimta ta to li li li li li li ga sunan mun ji wannan da kyau to yanzu sai a dawo zuwa ga at-ta'lil ta'lilun ghairu musarrahin bih akwai ta'lilin da ba a yi tasrihi da shi ba an gane ko istinbadin shi za kai shi ko in duk an ka samu kalima mushtaqqa mushtaqqa wanda daga wani abu aka cira ta ba murtajala ba to kana iya ishtiqaqin illa a ciki yanzu alqur'ani muna cewa an sabkar da shi don mu'jiza ko ba ka da bane ya gajiyar da halittu ko to ai babu inda Allah ya kire shi mu'jiza duk tun daga bakar hannasi babu inda ya ce alqur'anu mu'jizun ba ko mu'jizatu mun gane wannan amma in an ka hankalta ma Allah ya ce kullu in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira yana nuna a'jazahum to sai mu kira shi mu'jiz amma wannan min babil ikhbar domin ba mu sanya shi sifa domin magana Allah as-sifat da al-asma tawqifiyya ce mun gane wannan kenan wannan mustanbat ne fa in lam taf'alu wa lan taf'alu tunda ba za ku iya ba har abada kina a ajizahum ya zan mu'jiz wallazi auhayna ilayka min al-kitabi huwa al-haqq sallati musaddiqun musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskatawa kenan unzila litasdiqi alladhi bayna yadayhi mun gane wannan sannan kuma Allah subhanahu wataala cewa anzalna alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi ko ba ka nan bane to musaddiqan lima bayna yadayhi ay litasdiqi alladhi bayna yadayhi wa muhaiminan alayhi ay wali haimanatihi alayhi ban sani kuna fahimta ba kaga wanga mushtaqqun ne to haka za ka yi sai ka fitar da mushtaq da kuma musarrah wanga ɗaya daga cinsu to li tukhrijan nasa don ka fitar da mutane min zulumat daga dufai jam'i ne na zulma ko ila nuri zuwa ga haske anan akwai maganganu da dama amma bari mu ɗauki maganganu guda biyu ko ba haka ba magana ta farko nan zulumat ana nufin az-zulma al-hissiyya al-ma'nawiyya lal-hissiyya duhu wanda ba a gani ba duhu wanda ake gani ba shi yasa wasu malamai suka an yi isti'arar zulma ana nufin alkufur wal ma'asi domin in a fitar da mutane daga cikin duffai zuwa ga haske na ana nufin duhu na kafirci domin kafirai amurka yanzu ita ce fawa a duniya da su da sun rasha da cana in dai haske na wanga wanda ake gani duk sun himushi mun gane wannan to ba irin wannan ake nufi ba a'a duhu na kafirci da sabon Allah amma wannan shi na can yayi dabdari a wajensu yayi dandazo mun gane wannan to ilan nuri zuwa ga haske hasken imani ake nufi in ba da haka nan ba da mu muke da duhu suke da haske amma da yake na imani ake nufi kenan muke da haske suke da duhu na biyu duk cikin qur'ani zulumat jam'i yake kawo shi amma nuru mufrad yake kawo shi alhali ko cikin larabci akwai jam'un nur anwar sun kace saboda gaskiya guda ce ƙarya yawa ne wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili mun gane wannan to kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur sai Allah ce to bi izni rabbih amma da izinin Allah nan izinin Allah biyu ne akwai izinin Allah alkauni babu abin da zai faruwa sai Allah ya umarni da shi sannan kuma akwai izinin Allah a shar'i to Allah shi ya mushi uzini a shar'ance ya je ya da'awa kun fa anzir sannan kuma ba wanda zai iya shirwa sai da izinin Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم سأل الله إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط zuwa ga hanya al'aziz an gane ko ta mabuwayi azza ya azzu azza ya izzu azza ya uzzu an gane ko a cikin larabci ka koma cikin sharhi da an kai na nuniya ta ibn al-qayyim da kuma littafin lugha kamar mu'jam al-wasit za ga kowanne ma'anar shi ta bambanta da dan uwansa an gane ko to kuma nuniya ta ibn al-qayyim ya kawo bambanci tsakanin su ala ayyati hal Allah shine mabuwayi bai ce ba ila siratul aziz hamid kuma alhamid shine almahmud wanda ake gode ma anan akwai abin da ya kamata mu gani ya kawo sunayen Allah bil alif wal lam ko da azizun yace sunan shi ne kuma hamidun ko ba nan bane kuma sunan shi ne amma sai kashi bil alif wal lam litakid dai kenan abu na biyu da ya ce al'azizu bai ce ba wanda an mabuwayi ga kaza hasful muta'alliq ya nuna Allah ya buwayi komai yarin jayi komai hamidun kuma duk wani yabo Allah ya cancance shi ko an yi ko ba a yi ba kuma shi hamidun kin nan fa'ilun na bai zamantowa bi ma'anar fa'il don ba a ce Allah ya hamadun nas an gane ko sai da a ce yahmaduhun nas mun gane wannan da kyau to kuma me yasa nan sai Allah ya zabi al-aziz al-hamid bai zabi wadannan sunaye ba munasaba ta kawo waɗannan sunayen karshen a wannan aya saboda an yi zancen alkur'ani an yi zancen fitar da mutane ko ba haka nan bane to wanda ya sabkar da littafin na azizun na mutane ba su isa su bawaye shi ba in zaka da awaki nan ka shirya kakka sa tsammani in mutane sun rinjaye ka sun rinjaye Allah an gane ko hamidun kuma Allah ya cancanci a yabe shi don ya saukar da wannan littafi ya yi babban ni'ima gare mu ina fata ana fahimta na mun gane wannan tau ila siratil aziz hamid nan ana nufin Allah shi addami shi adda wannan sirat siratin na Allah ne siratin lahi alladhi lahu ma fi samawati wa fil ard in ba dan da wannan ba da shi al'azizu yana iya zamantowa sifa ce ta asirat domin musulunci addini ne wanda ya rinjayi dukkan addinai alhamidu kuma musulunci addini ne wanda ya kamata a yabe shi to amma nan ba za mu yi wannan fassara ba duk da yake lalle ta fuskar ma'ana yana ɗauka an gane ko domin ana iya wala darul akhirati asalin shi ad-darul akhiratu ne kina ana iya cewa siratin shine mabuwayi ma ba sai an danganta zuwa ga Allah ba tabbas kun musulunci majirin jayi ne huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli kuma hamid musulunci addini ne na yabo dan shine addini na gaskiya ba ya wata illa tare da shi Allah ya yarda shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina mun gane wannan intabihu kathira to mun ji wannan kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni rabbihim ila siratil aziz al-hamid sai Allah ya ce Allahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard idan muka duba sai mu yi hattara akwai kira'o'i daban-daban shi yasa muke kira zuwa ga ɗaliban ilimi yan uwanmu in mutum ya ji kira addabi sani ba kai gaugawar ƙaryatawa ka binciki malaman da suka kware a ilmul qira'at an gane ko kuma ka karanta shi fanni ne mai kyau saboda ka san kira'o'in qur'ani mutawatira da shadda imamu nafi' da imam abu ja'far da imam ibnu amir sun karanta Allahu ladhi sun yi ma'alif damma shi yasa in ka ɗauki ƙur'ani mai wannan kira'a damma za ka gani sannan kuma Imam Ruwais wanda rawi ne na Yaqub ɗaya daga cikin qurra'ul ashra an gane ko shi a sauran qurra dukkansu sun karanta da Allahi Allahi ladhi lahu ma fi samawati ma fil ard banda shi Ruwais wanda rawi ne na Yaqub shi kuma Ruwais in zai haɗi ma'ana ila siratul azizil hamid Allahi sai shi karanta da kasra in zai haɗewa amma in ya tsaya ƙarshen aya in zai tashi sai shi karanta Allahu mun gane wannan da kyau yawwa to kenan shi Ruwais huska biyu gare shi in ya haɗe ya ce Allahi in kuma ya tsaya ya tashi ya ce Allahu mun ji wani da kyau su kuma nafiya da Abu Ja'far da kuma Ibn Amir su ko za su wuce ko za su tsaya Allahu suke cewa su ko sauran ko za su wuce ko za su tsaya Allahi za su ci ba sani ko mun fahimta ba to wannan zai ja mu zuwa ga mas'ala guda biyu masu muhimmanci mas'ala ta farko ita ce mas'ala wato ta nahau mas'ala ta biyu mas'ala ce ta kuma alwaqfu wal ibtida ban sani ko mun fahimta ba eh to sai mu fara da wace mu fara da mas'ala ta alwaqfu wal ibtida mas'ala ta alwaqfu wal ibtida mas'ala ce wanda an yi sabani kanta akwai maganganu daban-daban kuma an yi rubuce-rubuce kan wannan mas'ala akwai rubuce-rubuce masu yawa amma zan ba da misalin guda biyu na farko alwaqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na wani malami ne yanzu ya zan professor ustaz dr ibrahim awad dan kasan misra lokacin da ya rubuta masters kin shi kansu yayi bai mutum samu littafin yana da kyau sannan akwai littafin alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqriri masail al-aqida wanda masters ce wanda aka rubuta a jami'an Madina wani dalibin ilimi ne ina ganin da ke in ba wajen dan Pakistan kin bari dan su ne adda irin waɗannan sunaye absarul islam bin waqar islam kaga mazhabobi daban-daban wasu daga cikin malamai sun tafi cewa dukkan ayoyin alqur'ani ba a hadawa ko da ma'ana bata ci gaba sai ka tsaya karshen aya sannan ka ci gaba wasu suka tafi cewa a'a kamar wajen waƙila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah sai ka tsaya waƙila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillah sannan ka wuce su a wajen su dole ko ma'ana ta cika ko bata cika ba tsayawa za ka yi li'an alqira'a sunnatun muttaba'a wasu suka tafi cewa a'a kana da damar da zaka iya haɗa ayoyi kai dai ka tsaya daidai inda ma'ana ko da ka shiga wata aya wasu ka tafi cewa a'a yanzu abin da za a yi idan kira'a ta tabbata da nassi an hada to sai ka hada inda ba a hada ba kuma sai ka tsaya to kenan kamar wagga aya da aka ruwaito ruwais shi in ya tsaya karatun shi daban in ya wuce karatun shi daban wanda nuna kenan waɗansu ayoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su ina fata ana fahimta ta to amma shin za a yi kiyasin wannan ayar a hada sauran ayoyi a tsaya daidai ma'ana ko ko a'a za a tsaya daidai abin nasi ya ci maganganu ne na malamai mun gane wannan to ka samu wannan littafai guda biyu matsalolin da suka kawo tunda matsayin masters na ba jerin alkur'ani suka bi ba ko ina sai ka sa wannan alama musamman wancan wanda yake da alaka da akida kaga in ka same shi sai ka rubuta ga abin da an rubuce ga abin da an rubuce daidai wuri kaza ka mas'ala kaza tunda shi bai bi jerin ayoyin alkur'ani ba jerin binciken shi ya bi ina fata na fahimta shi ma wancan wasilatu huma bil ma'ana sai ka bi shi duk inda ya kawo uh, aya ta kaza ya kawo bayani sai ka rubuta ko da ka zabi dan wasu wurare ne tunda waqfi yana da yawa cikin alkur'ani ka zabi ko wuri ashirin ko talatin an gane ko ko ina ka dan sa alama duk in ka zo wanga sunan shi wakafi kaza ga hukuncin shi ga yadda ake yin shi kaga shi ma ko cikin tafsiri kuma ka faɗi fa'idar sa ban sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta nahwu yanzu waɗanda sun ka karanta da Allahu irin su Imam Nafi' da Imam Abu Ja'far da Ibn Amir ya zama irabin Allahu tunda ila siratil azizil hamid ai hamidina to zaka ce Allahu kaga nan dole akwai matsala ya zama irabin shi sai suka ce to shi wannan Allahu kana da dama guda biyu in kaga dama ka dauki Allahu nan matsayin khabar yake kenan huwallahu alladhi lahu ma fis samawati ma fil ard ya zan mi ya zan khabar wasu suka ce a'a mubtada ne suka ce shi Allahu nan shine mubtada sai dai wajen khabar suka yi sabani sun ka ce Allahu shine mubtada allazi lahu ma fis samawati ma fil ard shine khabar kinsa an gane ko wasu ka ce a'a shi Allahu shina matsayin mubtada allazi lahu ma fis samawati ma fil ardi al azizul hakim sai aka shafe khabar saboda abin da ya gabata yana nuna shi mun ji wannan da kyau sai kuma waɗanda suka karanta Allahi allazi lahu to sai suka ce to shi nan yana matsayin wato badal tunda al'azizu sunan Allah ne alhamidu sunan Allah ne to Allahi badal ne tunda shi din dai ne wasu suka ce a'a atfu bayan ne in an ce atfu bayani kenan kamar an ƙara bayani ya zama to kamar matsayin sifa to amma kuma nan akwai matsala tunda wasu sun ce sunan Allah mushtaqqun ne to in mun ce ba mushtaqqun bane kinan kaga bai zamantowa wato sifa amma in mun ce atfu bayani ne tunda sun ce asalin shi daga al'ilahu ne an gane ko sai an ka cire alhamza sai aka kara alif lam zan Allahu ina fata ana fahimta ta to ko da mun tafi cewa atfu bayanun ne ko badali ne to akwai matsala saboda Allahu in shine suna Allah a'raful ma'arif ya za a yi kuma a ce ya zaman to badali ko atfu bayan to in badali na ma da dama dama in atfu bayan na kuma ai akwai matsala sai suka ce a larabci wani lokaci asalin magana ila siratillahi al-azizil hamid asalin magana kenan an yi a takdimu wa ta'khir to akwai dai sabani wajen malamai wajen i'rabin shi kuma kun ji mu abin da muka kawo mai so ya koma cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun da as-samid al-halabi da sauran littafai na i'rabul qur'an da malamai suka rubuta daban-daban karkashin wannan aya kaga kowane malami abin da ya ci shi ilimi ya gadi yanci ka zabi abin da ka ganin shine daidai kuma ka kawo hujja ba dole bane sai ka zabi abin da wani ya zaba amma in ka saba mishi me dalilin ka eh amma ba wai kawai ka saba wai ka ji daɗi ka san shi wani abin da ka so ya saba kuma ya ji daɗin ya saba ma wani shi dai abin da yake so kenan khalif ta'raf Allah kai mu tsari ina fata an fahimce ni to to kenan wannan shine i'rab guda daban-daban dai da akai karkashin wannan aya Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh to nan idan muka duba akwai abin da ake kira alhasru ko alkasru an gane ko yana nuna sha makance abu iyakance shi takaitar da shi to ana iya cewa Allahu lahu ma fi samawati ma fil ard ko ba kadan bane amma sai an ka kawo mi allazi dan ta nuna shi kadai ne ke banta da wannan wannan mun taɓa faɗar shi a cikin karatu Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha kaga shi kadai yayi wannan ina fatan an fahimce ni Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha shi kadai yayi wannan an gane ko da sauran ayoyi Eh, Allahu alladhi lahu ma fi samawati ma fi sai zamanto Allahu Allah alladhi shi kaɗai ne wanda an gane ko lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard asalin maganar ma fi samawati ma fi al-ardi lahu sai an ce lahu ma fi samawati wal ard kuma nan ma shi na nuna ke banta domin taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr an gane ko ba amma laysa da'iman kina ya nuna kamar nan ke banta biyu ce an ka kara ga Allahu alladhi ga kuma lahu ma fi samawati ma fi al-ard domin da an ce ma fi samawati ma fi al-ard lahu sai ya zama to hasr guda ne za a samu mun gane wannan Allah dai shi kadai ne ke banta da abinda yake cikin sammai da kasai nan sai mun yi hattara an ce ma fi samawati ma fil ard abinda ke cikin sammai da kasai to su samman da kasan nawa na kaga na Allah ne abu na biyu to ai ba sammai da kasai ba dai a halittu da abinda ke cikin su akwai al'arshi ba cikin kasai da sammai yake ba wasi a kursiyu akwai kursiyu shi kan shi haisan mai girma da kasai to su ko na wala walahu kullu shay ina ina fata an fahimta inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay don haka wannan sai nuna da abin da ke cikin samai da kasai da abin da ke cikin alshi duk dai komai dai mallaka Allah na mun gane ko wannan ko qul lillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar to lahu ma fi samawati ma fi al-ardi nan ma sun kai an yi taglibi janibi ghairi al-aqil ala janibi al-aqil domin ba a ce lahu man fi samawati ba wa man fi al-ardi ba a ce lahu ma fi sama lahu ma wa man fi samawati al-ard sai an kai taglibi janibi ghairi al-aqil ala janibi al-aqil an gane ko ko da ke ba mu bukatar wannan domin shi Allah a aqida ba a ce abu yana da hankali ga Allah kaza bai da hankali ga Allah eh ina fata an fahimta ko kuma a ce a galibi na ma ta ka zakkuwa li ghairil aqil amma tana zakkuwa lil aqil shi ma man galibi na yake zakkuwa lil aqil wani lokacin zakkuwa li ghairil aqil wallahu khalaqa kull dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba mun gane wannan ko to Allahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard in mun ɗauke shi Allahi kenan kenan bayani ne al-aziz al-hamid an gane ko ko ƙarin bayani ko badali in mun ɗauke shi huwa Allahu nan ma shi ma bayani ne na fassara al-aziz al-hamid Allahi alladhi lahu ma fis samawati ma fil ardi Allah ce to wa wailul lil kafirina min azabin shadid tunda an yi zancen Allah ya ce za a fitar da mutane li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur to kuma mutane za su kasu gida biyu ne هو الذي خلقكم فمنكم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن tunda an rabu biyu ko to su waɗanda ba su yi imanin nan ba wa wailul lil kafirin min azabin shadid ko ko ila siratil aziz al hamid za a kira mutane zuwa ga hanya wanda yake madaidaiciya to wasu za su bi ta wasu ba za su bi ba to waɗannan da ba za su bi ta ba wa wailul lil kafirin min azabin shadid to me yasa kawo al kafirina bai kawo alkafirati ba taglibi janibin zukuri ala janibin inafi domin cikin kafirai akwai kafirai maza akwai kafirai mata sannan me yasa ya kawo wa wailul lil kafirina bai kawo sunayen su ba saboda a nuna maka illa da ta sa an kai musu wanga kaito shine saboda sun kafirci ban sani ko ban fahimta ba yawa me yasa an kai musu wailun saboda li annahum kafirun an gane ko yawa wa wailul lil kafirina min azabin shadid daga azaba wadda take mai tsanani Allah kai muna tsari shadid mai tsanani azab azaba ko an kawo shi na kira littazim don an ba karamar azaba bace babu irin wannan azaba fa yawma idhil la yu'adhibu azabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad sannan azab ya kashi mujmal akwai ayoyin da suke fassara shi ina fatan fahimci ni ayoyin da suke nuna da za a yi musu azaba suna da yawa an gane ko wasu kuma an hamiman فقطع أمعاءهم كما كان بني فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود كما كان بني تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع كما كان بني da ayoyi dai daban-daban da suka faɗin yadda za a yi musu azaba kullama khabat zidnahum sa'ira fala yukhaffafu anhum al'azab ko ba ga bane wala hum yunzarun da sauransu mun gane wannan wa wailul lil kafirin min azabin shadid bon ya tabbata ga kafirai daga azaba wadda take wato mai tsanani sai Allah ce alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah alladhina din nan yanzu nan bari mu fi zo wajen i'rabi na hau kenan ko نعم sannan sai mu tafi zuwa tafsiri an gane ko shi alladhina dama mabniyun ne galibin larabawa alladhina da halatul raf' da halatul jar da halatul nasb duk guda ne ja alladhina ko ba kanan bane نعم kaga fa'ilina amma ba a ce ja'a lazu- lazinu ba duk da yake ibnu malik ya kawo akwai wasu larabawa su suna mishi raf'a da wawun ya ce wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa almuhimmu ra'aytu allazina kaga maf'ulun bihi ne amma mabniyun na wannan nunun ba tana nuna fatha ba harkatu bina'in ce la harkatu i'rab marartu bil ladina baka ce bil ladini ba ban sani ko mun fahimta ba نعم to malaman i'rabi sun yi i'rabin allazina i'rabi uku wasu daga cikin malamai sun tafi cewa shi allazina kinnan majrur ne ma'ana matsayin jarra aka mishi domin an ce wa wailul lil kafirina kafirai kinnan majrurun ne to su waye su allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya da kasra ta- tana bayyana da allazina za a ci ina fata an fahimci kenan majrurun ne domin wato badali na ko eh, sifa ce ta alkafiri ko atfu bayan waɗansu daga cikin malaman tafsiri ko malaman irabi tun da cikin malaman tafsiri akwai na irabi sun tafi cewa shi allazina matsayin khabar shiki an shafi mishi mubtada wa wailul lil kafirin min azabin shadid humul ladina wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a a matsayin maf'ulun bihi yake nasba ce za a yi mishi tunda in ya zama to matsayin khabar ko ba haka ba kenan marfu'ina hum alladhina yasudduna kenan alladhina matsayin halin rafa'a yake amma in mun dauke shi matsayin maf'ulun bihi kuma hali ne nasba kenan sai ka kaddara a'ni wa wailul lil kafirin min azabin shadid suwaye su a'ni alladhina ko kuma azummu alladhina kenan ala dhamm alladhina yasudduna an sabilillah sune wanda suke kange mutane daga hanyar Allah in muka zo cikin tafsirul qur'ani bil qur'an al muttasil tafsirul qur'ani bil qur'an akwai al muttasil al munfasil to wanga al muttasil ne domin an faɗi kafirrai wa wailul lil kafirin min azabin shadid to zai fassara su sai ayatul ta fassara su sai zama to tafsirul qur'an bil qur'an al muttasil dama mun ce tafsirul qur'an bil qur'an yana kasuwa gida biyu ne akwai al munfasil akwai al muttasil al munfasil kuma akwai fi nafsi sura akwai kuma fi suratin ukhra kaga da yace alif lam mim zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi tafsirul qur'an bil qur'an ne al muttasil da ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هدى للمتقين كان تفسير القرآن بالقرآن المنفصل أما في نفس السورة أكوي كما آه، وسارعوا إلى مغفرة كو سارعوا أو تقراءة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا تفسير القرآن بالقرآن المنفصل أما في غير السورة دومين هدى للمتقين تنشنتكم بقرة أما إمونك هنكل تام أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء تفسير القرآن بالقرآن المتصل mun gane wannan ko to alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah su ne wanda suka fifita rayuwar duniya akan lahira an gane ko wanda zaka iske ko harami suka je wajen addu'a sai su roki Allah duniya kawai fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq amma mu'minai za su ce ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة أن في في تراي والدنيا أكن تلاهرة an gane ko daga cikin waɗanda duk kafirai haka suke an gane ko sun fifita rayuwar duniya akan ta lahira amma akwai waɗanda Allah ya faɗi irin wannan sifa gare su ƙarara an gane ko ina fata ana fahimta ta to alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah kamar yadda Allah ya faɗi ga samudawa wa amma samudu fahadainahum fastahabbu al-ama ala al-huda wani lokacin kuma yace sun sayi ulaika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah kuma kanan bane to almuhimu sun fifita rayuwar duniya akan ta lahira shi yasa komai suke yi dan duniya suke yi shi waya sudduna an sabilillah suna kange mutane daga hanyar Allah an gane ko sadda fi'ili ne wanda akwai yana ta'addi lokacin baya ta'addi akwai sadda ya suddu sududan ya ya kiya ra'aita almunafiqina yasudduna anka sududa akwai sadda ya suddu saddan idan sadda ghairahu to in ka dauke su waya sudduna an sabilillah wancan mai sududan ne sun kibin hanyar Allah an gane ko amma in ka ɗauki kinan nan lazimi na bai ta'addi amma in ka ɗauke shi sadda ya suddu saddan mai ta'addi duk da sun ce da sududan kin da saddan ma duk yana iya ɗaukar yana iya ta'addi su a wajen su an gane ko kenan ya sudduna anfusahum sududa kenan sai in muka ɗauke na ta'addi alladina wato wa yasudduna an sabilillah sai da mun to sadda yasuddu saddan in mun ɗauki ra'ayin wanda sun ka ce shine yake da ta'addi sai zama to an shafe maf'ulun bihi wa yasudduna nasa an sabilillah suna kange mutane daga hanyar Allah wa yabghunaha iwaja kuma suna son hanyar Allah ta karkata kalima ta iwaj in an kai mata kasra tana nufin karkata wadda ba a gani in an ce awaj karkata wadda ake gani to amma wannan zai ka iskali ga wani ranar tashin alkiyama Allah yake cewa wa yas'alunaka anil jibal فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا يا كما تيجي عوجا تند ita kasa ana ganin ta sai an kace da yace iwajan karkata saboda karkatar da ba a gani ma da ido babu ta dan yanzu injiniya yanzu in ya to ada na'ura ai yana iya ganin karkata kai baka gane ta ba to ko irin wannan babu shi yasa yace iwajan bai ce awajan ba an gane ko wa yabghuna ha iwaja shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kira ahlul kitabin cewa mi yasa tare da su ma abuta sanin littafi ne kuma suna neman hanyar Allah ta karkata kuma kadan bani qul ya ahlul kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghuna ha'i waja an gane ko man amana tabghuna ha'i wajan wa antum shuhada can kuma bihi shi na cikin suratul a'raf ko inda annabi shu'aib ya magana da mutanensa ko ba haka da bari annabi shu'aibu yake cewa wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna an gane ko wata sudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja bihi yana cikin suratul a'raf almuhimmu dai kaga wala taqudu nan hani na yayi shi annabi shu'aib can kuma zargin su su ahlul kitabi ne ake zargi kul ya ahlul kitab almuhimmu dai kenan an samu waɗanda suke so hanya Allah ta karkata wanda ke sifa ce kuma da tuwo wani kafiri kenan alladina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja ko alladina istahabbu alladina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah yastahibbuna fi'li mudari'in yufidu at-tajaddud takrar dabi'a su ce yau da gobe jibi daga ta wa yasudduna an sabilillahi fi'li mudari'in ko ba kadan bane in mun ce wa yasudduna nasu suna hana mutane kenan kuma wannan suna dokar laifi biyu nasu da na waɗanda sun kabatar alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi ma kanu yusirun kinan wa saddu an-nas an sabilillahi sai a kara musu azaba Allah kai mu tsari wa yasudduna an sabilillahi wa yabghuna waja sai Allah ce ulaika fi dalalin ba'id waɗanda suna cikin bata bayyananna balaga ta alqur'ani in ka ji ya ce ala an gane ko yana nuna cewa akan shiriya ake domin wanda yake akan shirya kamar mutum na wanda akan wani abin hawa yana ganin gabas da yamma kudu da arewa sai inda zashi in ka jacce fi kamar wanda ya hada rijiya na fagam ya tashi kamar sai inda zashi ba to ulaika fi dalalin ba'id wani wuri ce fi dalalin mubin an gane ko bal qulubuhum fi ghamratin min hadha ko ba ka nan bane fi fi fi fi shakkin an gane ko bal hum fi shakkin yal'abun amma da kaji ya ce ala to shiriya ce da kuma abu na gari ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun suna cikin bata mai nisa wato kafirci da shirka Allah da kuma sabon Allah wanda yake nuna maka yanzu waɗanda suke ganin turawa sun waye sun ci gaba a matsayin su na kafirai yau ga waye wasu ta kai su ƙato shi na armin ƙato mace tana armin mace ina ci gaba yake a wannan wuri sha'ir ya ce idan kana nabzu dini ya ani taqadduman fa ya nafsu muti qabla an tataqaddami eh in ya zaman to watsar da addini shine ci gaba yace to rayuwa ta ki mutu kafin ki ci gaba don wannan ba ci gaba bane to nan ya kamata mu dasa aya mu jaburki insha Allah ta'ala sai darasinmu na gaba idan Allah ya kaddara insha Allah za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
جزاكم الله خير